أنسجوا رحمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم بالأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل domin a ne cikin suratu yusuf alaihi salam kuma ana cikin wato dai cikin kisarsa wanda kusan tsakanin shi da shi da yan uwa kuma komai dai ya bayyana to kuma an zo an haɗu sun kawo shi sun kawo ɗan uwansa binyamin kuma ya yi dabarar da ya fashe a wajensa Eh, to cikin da kisa muke ita ce za mu ci gaba yanzu allah ke cewa ƙaru in yi sirik in dai wato shi binyamin ya yi sata ta faɗar sarrafa a hullahu min ƙabul wato ɗan uwansa ai ya yi sata min ƙabul tun gaba suna nufin ai annabi yusuf wato annabi yusuf ya yi sata Eh, to kana saraka li'abi ummihi salama shi annabi yusuf dama ruwa ya sace wato ya dauke wato wani gunki na baban mahaifiyarsa kakansa kenan na wajen uwa min zahabin na dinari baka sarhu sai karya shi li Allah ya abu da don kai ya je ya bauta masa to shikenan fa asarra yusufu فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم sai annabi yusuf ya ɓoye wannan abin da suka faɗa wato filarsu yi cikin wato zuciyarsa wala mulliha ai da bayyana ta ba ai wala mulliha bai bayyana ta ba lahum gare su ai wa damiru wato ibdiha din nan damiru lil kalimati ya koma wato wato wajen kalmar da suka yi kenan allati bi qawlihi a take cikin faɗin sa qala antum sharru makana ko قال أنتم شر مكانا sai ya faɗa fi nafsi a cikin zuciyarsa shi an tum sharrun makana ku ne mafi sharrun wato makanin wato matsayi min yusufu daga yusufu ma'ana ku ne mafi sharri domin ku ne kuka cutar da yusufu wa akhihi da dan uwansa li sarqatikum akhakum saboda sacewa ku ga dan uwanku min abikum dan uwanku na wajen ubanku wa zulmukum wato lahu da kuma zaluncin ku lahu gare shi والله أعلم بما تصفون wallahu allah alam ai shine masani bi ma tasbuna da abinda wato kuke aikata abinda kuke faɗa bi aure cikin lamarin sa قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أدنى مكانه sai wato suka ce ya kai azizun misra inna lahu aban shaykhan kabira wannan yaro binyamin ne yana da uba wanda yake shehi ne tsoho ne kabiran wato mai girma yuhibbu yana son sa aksara minna mafi yawa da gare mafi san da yake mana yana son mu amma ya fi son sa da mu wa ya tasalla yana haƙurƙurta bihi da shi an waladihi ga wurin ɗansa alhalik wanda ya halaka wato ba su san ko gashi wanda ya halakan gashi a gaba su a gabansa ba eh waya hazunuhu kuma yana bakanta masa rai fi wato waya hazunuhu firahu rabuwa da shi kuma yana bakanta masa rai to saboda haka fa huz ahadana huz ahaza fa huz ahadana ka dauki ka riki ɗayan mu eh, wato ista'bilhu ka bautar da ɗayan mu makanahu wato bigiransa badalan mu sanye minhu daga gare shi inna na reka inna na إنا reka نريك من mu dai المحسنين muna ganin ka kana daga cikin wato masu kyautayi fi af'alika wato cikin wato ayyukanka قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إلا Allah sai ya ce ma'azallahi ina neman tsari wato da Allah wato nusiba alal masdari nusiba kuziba fi'luhu wa udifa ila al maqul ayna uzu billahi ina neman tsari billahi da Allah min anna akhuza daga mulki wato mu- il- min anna akhuza daga mulki wani wato wa illa man wazanna mata ana inda sai dai wanda muka samu kayan mu a wajensa wato idan muka kama wani wanda ba wato mu samu kayan mu a wajensa ba to wannan mun yi zalunci to muna neman tsarin Allah mu kuma da mu yi zalunci ba za mu yi zalunci ba wanda ne muka samu kayan mu a wajen su shi ne shi za mu rike inna idan la zalimun to anan ma da yake cewa illa man wajen na mata ana inda mu ai lamai kul bai ce man saraka ba da ta haru zandan tsautuwa min ka zubi daga wato sare fa eh, saboda ba sata yi ba an yi dabara ne dai mu wato a zaunar da shi inna mu dai izan in a hasna gairahu in mun da wani wato wanda muka samu kayan mu a wajen sa la zalimun wallahi mun tabbata wato azzalimai
falan mastai asu minhu khalaqu nabiyya wannan masu sai a su yayin da suka ɗeba ƙauna minhu daga shi azizin misra to halasu ai ta zaru sai suka nisanta najiyan suna masu ganawa eh wato wato masu ganawa suka je suna ganawa shashin su zuwa ga shashi shashi yana ganawa da shashi ƙala kabiru قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ƙala kabiru babban su sai ya ce babban su a sunna a shekaru shine rabilu au a ra'ayin ko kuma babban su a ra'ayi shine yahuda sai ya ce alam ta alamu shin ba ku sani bane anna abakum cewa baban ku kada haza alaikum wasu kamin Allah ya riƙe alƙawari gare ku wato daga abdu a wato ya ya ya riƙe alƙawari gare ku ya hada ku da Allah wato ya muku alƙawari alƙawari da shi fi ahikum cikin dan uwanku ya hada ku kun yi rantsuwa eh kun yi rantsuwa tsakanin ku da shi kuma ya riƙe alƙawari daga gare ku eh kun manta da wannan wa min qablu ومن قبل ما فرقتم في يوسف domin kabul can gaba da ma mafin nan za'ida ce kun yi sakaci fi yusuf a cikin wato yusuf wakila wani kolon aka ce a masdariya ce mubda zan habar hukumin kabul shine labarin to falan abraha فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير hakimi الحاكمين falan abraha al'arda ba zan rabu da ƙasar misira ba a ta yi azana li abi har sai- sai babana ya min izini bil aud da komawa ilaihi zuwa gare shi aw ya hukuma Allahu li ko kuma Allah ya yi hukunci gare ni bi khalas ya akhi da wato kubutar da dan uwana wa huwa khairul hakimina ubangiji shine wato fiyayyen masu hukunci adalhum kuma shine mafi adalcin su ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق to shi kenan sai shi yahuda ko robilu ɗayan sai shi irji ku tafi zuwa ga babanku ku gaya babanku cewa ya babanmu inna ibnaka hakika dai ɗanka saraka ya yi sata wa ma shahidna وما شهدنا إلا بما alimna wa ma علمنا shahidna ba mu shaida alaihi a kansa ba sai da abin da muka sani ta yakunan bisa sakankan cewa min mushahadatu sa'i da ganin wannan kwanan awo fi rahalihi a cikin kayansa وما كنا للغيب hafizi mu ba mu zama masu kiyayewa ba ne da gaibi da abin da ya faku ai lima gaba da abin da ya faku anna gaburin mu hina a ɗa'il wasu yayin da wato yayin ba da wato wannan alƙawari walau alimna da mun san annahu cewa shi in mun zo da shi ya sirku zai sare- zai sata lam na kuzu ba za mu- ba za mu- ba za mu rike shi mu zo da shi ba lokacin da wato suke yin alƙawari tsakaninsu da mahaifinsu eh lokacin da suke alƙawari da su da shi akan cewa su ya ba su shi su tafi da shi za su yi kokari za su kare shi su je har su da lafiya to a lokacin sai suka ce to su da aka zo wannan mutum sai suka ce to ai ba su san gaibu ba da sun san gaibu tun a wurin alƙawarin da sun san cewa za a taho da shi ya sata ai ba za su taho da shi ba eh to shine suka ce wa ma shahidna illa bima alimna ma kunna lil gaibi habizina نعم Mhm.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها sai suka ce da baban nasu wasu alƙaryata ka tambayi ahalin alƙaryar alatikun na fiya wadda muke cikin tahiyar misira ita ce misira ai arsil ila ahliya ka aika zuwa ga ahalin misira fasalhum ka tambaye su wal'ira da ayari allati adbalna wacce muka ba gabato fiya a cikin da hum qawm kan'ana sune mutanen kan'ana وإنا mu لصادقون dai wallahi masu gaskiya ne fi na cikin wato zan faɗin mu da muka ce farajahu ilayhi wa qalu lahu zalika a cikin cikin wato faɗin mu da muka yi muka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru to wallahi ba ƙarya wato muka yi ba to shikenan ku je ku gaya masa to farajahu sai suka dawo ilayhi zuwa gare shi wa qalu lahu zalika sai suka gaya masa zalika wannan قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ƙala sai ya ce barbari dai saboda lakum an fuskun amuran wato zuciya ku ce ta ƙawace muku amuran lamari fafa altumuhu sai kuka aikata shi ittihamahum wato ya tuhumce su ne lima sabaka saboda abin da ya riga minhum daga gare shi min amru yusuf daga lamarin yusufa domin sun yi alƙawari sanda za su tafi da annabi yusuf kuma sun saba to kuma yanzu ga sun zo sun tafi da binyamin kuma ga abin da ya faru to saboda haka dole sai ya tuno wancan abin da ya faru daga baya in ya so sai kuma ya ɗora musu laifi ba zai yi a ce ya kuɓuta sun kuɓuta gaba ɗaya ba
فصبر جميل na'am إنما قال يعقوب هذه المكانة inna ma me قال يعقوب inna ma ya kana ya ku kadai dai ya ku ya faɗa hazil makalata wannan zance لأنه لما قال حزنه domin a wato dabo da shi yayin da wato bakin cikinsa ya yi tsayi واشتد بلاؤه bala'insa kuma ya yi tsanani ومحنته da kuma jarrabar da Allah ya masa علم أن الله سيجعل له فرجا sai ya san cewa Allah zai sa masa yayewa ومخرجا da mafita عن قريب nan kusa فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله to ya faɗi wannan kusa wato kyakkyawan zato da Allah لأنه إذا اشتد البلاء domin lamarin da sha'anin idan bala'i ya tsanani وعظم ya girmama كان أسرع إلى الفرج to ya kusa wato shine mafi gaggawa zuwa ga yayewa وقيل إن يعقوب wakila wani ƙaura aka ce cewa yaquba علم بما جرى عليه ya san abin da ya gudana alaihi a kansa wa na banihi da kusa 'ya'yansa أول الأمر tun daga farkon lamari هو يا يوسف shine wato wuyan nan ta annabi yusufu وقوله يا بني wa kawai da kuma faɗinsa dai ce ya bane ilaka ta susuru ya ka ala'i wata ka bayan gilu laka kai da Uhum.
فلما تنال أمره wa yadda lamarin ya kai matuƙa قال عسى الله sai ce asallahu an ya ce ni min jami'a sai annabi ya kuma ce wato ina da kyakkyawan zaton Allah zai dawo mun da su baki daya yake wasabun jamil
فصبر جميل sai ya ce wato fasabrun safari hakuri na sabrun hakuri ne jamilun kyakkyawa عسى الله أن يأتيني بهم ya جميعا kusata Allah ya zo mun da su baki daya bi Yusuf da Yusuf wa akhawaihi da ƴan uwansa نعم إنه هو العليم wato الحكيم da yan uwansa wato ku jami'an baki da innahu Allah shine al-alim masani da halina al-hakim gwani kuma a cikin aikin sa وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم wato walla sai ya juya an gaburan su tarikan kadabun mu yana barin zance da su wa ya yace ya asafa ya bakin ciki na al-alifu badrun min ya al-idafati ai ya huzuni ya bakin ciki na ala yusufa bisa yusufa wani yadda ainahu an sai idanunsa suka yi fari an ilma haka sawaduha bakin ta shine shabi eh wa udila aka musanya shi bayanan wato fari min buka'i saboda yawan kukansa wato kukan da yake har ya sa bakin idansa ya wato ya shafi ya koma ya zama fari min alhuzni saboda wato bakin ciki alaihi wato akan wato shi yusufa wa huwa kazim wato shi wato abin koyewa wato bakin ciki ne mai tsananin bakin ciki ne ai wato mai bakin ciki ne wato yana da cikin wato abin da ya same shi shi annabi yaqubu wato wannan abin da ya same shi dama tun daga farko lokacin da annabi lokacin da shi yusuf ya yi wannan ruwayar to ya kaddar cewa abin zai same shi shine malamai suke cewa ba dan wannan ba ma to bakin cikin da ya yi har idan nasa ma ya ya ya zama na ya yi fari kai har idan zama ya tafi to ba dan wannan abin da ya sani tun daga farko da abin ba ya fi haka tsanani eh
نعم. قالوا تالله تبتغ تذكر يوسف حتى تكون حربا لو تكون من min alhaliki الحالكين kanu sai suka ce tallahi ai mun rantse da Allah eh la tabta'u ba za ka gushe ba kana tuna wato Yusuf hatta ta kona haradan har dai ka zama mushibban alal halaki mutum kai zuwa ga halaka lidori lidoli maradika saboda tsawon jinyarka eh wa huwa masdarun yasawi fihi alwahid wa ghayruhu aw takuna ko ka kasance min alhaliki ne daga wato halaka ko ai almauta matattu a ganin kalutan layi wato magana duk inda ta ta shiga a cikin kasami wato tana wato ba da mamaki Eh, lakin idan ta ajabta bisu menene mai mulha yana magana yana cewa ya baitin yake na mulha ko kuma manta shi ne ba Eh? mulha ta bata Eh, to in aka sa ta a cikin wato lafzul jalala to rantsuwar wato mai tana kunshe da bayan rantsuwar da kuma akwai ban mamaki Eh,
قال إنما أشكو gane na na me نعم.
shi ne me نعم. قال إنما أشكو بثي وأذني إلى الله
lakin ya taho lakin ta husu ta bismillah za ta ajabta bil ishtibahi ko eh shine baitin mhm lakin aw ta kuma haradan ko aw ta kuma min harihin qala lahum sai ce da su inna ma ashku basi kadai dai wato ina kai karar basi wato bakin ciki na to shi basu shine azamu min al-huzni eh azimul huzni shine wato mafi girma ya fi huzunu allazi la yusbaru alaihi wanda ba a hakuri alaihi a kansa hatta yubarsa har dai sai an daidaita shi ilan nasu zuwa ga mutane in ya samu mutum mutum ba zai iya hakuri ba har sai ya faɗa wani ya ji eh to shine bambancin basu da huzunu kuma ina kai ƙarar wannan basu ci wajen ubangiji wa huzuni ya su da bakin ciki na ina kai ƙarar su ilallahi zuwa ga Allah la ila gairihi ba zuwa ga wannan sa ba huwa allazi tanfa'u shakawa ilayhi shine wanda wato kai ƙara take amfani zuwa gare shi والله wa alamu وأعلم من الله ما لا kuma تعلمون ni na san abin da ba ku sani ba daga Allah na san ubangiji na san irin lambarinsa abin da ku ba ku zama kun sani ba min annar ruwa yusufa cewa ruwan nan ta yusufu silkun gaskiya ce ho hayyo har yanzu yusufu ni dai a gurina yana nan a raye sun makala sannan sai ya ce يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ya ce ya bunne ya baniya ya ku yan a tukararar yaya na isa habu ku tafi ba ta hassasu ku je ku binciko yusufa daga Yu- ku binciko yusufa wa akhihi da wato dan uwansa min din nan za a dace wala tai asu ko ku dai ba kauna min rauhillahi daga rahama Allah tabaraka wa ta'ala ku je ku yi bincike innahu ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون innahu ba wanda wato yake ɗebe ƙauna daga rahama Allah sai dai mutanen da suke kafirai to fankalla ku shi kenan sai suka tafi na hawa misira fatannin misira yusufu zuwa ga yusufu فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا Ah, yayin da suka zo misira suka shiga gun wato yusufu Eh, da suka zo misira suka shiga gun yusufu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai azizin misira masana wa ahalna duru cuta ta shafe mu da iyalinmu baki daya gashi kuma jina mun zo bi da'atin da kaya mu zaci mu sake kankamo ai mutuku atan a baki jewa kowa ka baya zai kore ta ba zai karbe ta ba ya dafa uwa kullum ra'a duk wanda ya ganta ba zai karbe ta ba lira da'atiha saboda wato rashin kyanta wa kanar da rahima irin na sun zama dirhamai ne ziyufan kankamo an wato gaira hakoninta to mun zo maka da wannan fa au bilalal kaila ka cika mana wato ma'auni wata saddaq alaina kai sadaka gare mu bil samu hati da rangwame an rada ati bida'atina da wato munin wato wannan bida'a tamu inna إن allaha الله يجزي duka المتصدقين
Allah da yana saka mutu sadiki da masu yin sadaka yusufuhum yana saka musu to faraka alaihim to shikenan yusuf sai ji tausayin su wa adrakahu rahmatu jin kai kuma ta yadda suke shi wa rafa alhijaba shikenan sai yayi hijabi bainahu tsakanin sa ko bainahum da tsakanin su sun makala sannan sai ya ce قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون Kala lahum sai ya ce musu taubihan yana mai kursawa gare sai ce shin kun san abin da kuka aikata da Yusufu min ad-darbi daga duka wal bai'i da siyarwa wa gairi zalika da wannan wannan wa akhihi da dan uwansa min hadmikum na daga zaluncin ku lahu gare shi ba da firaki akhihi bayan rabuwa wato dan uwansa kun san abin da kuka yi wa antum ko kuma kun yi haka ne jahiluna kuna jahiltar ma ya kuli ilaihi amru yusuf abin da lamarin yusuf zai koma gare shi ba ku san yadda lamarin zai dawo ba to ga abin da Allah ya yi yanzu Mm.
قالوا أئنك لأنت يوسف ƙalu sai suka fara ba da an arahu bayan sun gane yusuf lamma zahara min shama'ili yayin da wato wayansu abubuwa na ɗabi'unsu suka bayyana mutasabbiki ne suna masu tabbatar da wayannan ɗabi'un na, na yusuf ne sai suka ce a kai yanzu kai ne yusuf bi taƙi ilhamda ce ne wata sai lisani to da halalin bayan wa ma'alar wajahain a innaka da anta yusuf kai yanzu kai ne yusuf ala ana yusuf قال أنا يوسف وهذا ya أخي ce ni ne yusuf wannan kuma shi ne ɗan uwana wanda na riƙe dinnan ban ba ku koma da shi ba قد من الله علينا hakika allah ya yi ni'ima gare mu bil istima'i da haduwa إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين inna hu lamarin da sha'anin man ya taki duk wanda ya ji tsoron allah wa isbi da ya haƙuri alama ya na ruhu bisa abin da ya same shi na tsanani to ku inda allah hakika dai allah baya tozarta ladan almusinina masu kyautata wato masu kyautayi duk wanda yake kyautai allah ba zai tozarta ladansa ba fihi wadu zahir mawdu al mudmari قالوا تالله لقد ترك الله علينا Hannu sai suka ce mun rantse da Allah hakika Allah ya fifita ka Allah ya gare mu bil mulki da mulki wa gairihi da wannan za وإن wa كنا لخاطئين in kunna in mukhaffafa ce daga sakila wasu muhamma zo ba ai inna mu dai kunna mun zama la khatina wallahi masu kuskure asimina masu laifi fi amurka cikin lamarin ka to fa azallana to sai ubangiji ya kaskantar da mu laka gare ka قال لا تثريب عليكم اليوم yace to babu rarauka alaikum gare ku alyawma a yau khassahu ya keɓance shi bi zikir da ambato da annahu mazannatu taslim domin wato mazata ce ta rarauka to fa gairuhu wani sa'aula shi ya fi cancanta يغفر الله لكم Allah zai muku gafara وهو أرحم shine الراحمين mafi jin kan masu jinkai اذهبوا da بي wasu alahu sai ya tambaye su an abihi ya tambaye su babansa ya ce ya baba bakaru sai suka ce a ai za habata aina idanunsu sun tafi eh mana baya gani to bakaru sai ya ce izabu اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأحدكم Ismail أجمعين sai ce to ku tafi da wannan rigar tawa wa huwa qamisu Ibrahim ita ita ce riga annabi Isra- Ibrahim allazi labisahu wanda ya sa ta hina ulqiya bin nari sanda aka jefa shi cikin wuta kana fi unuqihi ya zama wannan rigar ta zama an wato a- ta zama a cikin wuyansa wato an musa laya da ita Eh, tana wuyansa biljibba a cikin rijiya wa huwa min aljannati shi kuma daga aljanna yake amarahu jibrilu jibril ne ya umarci shi yusuf bi irsalihi da aika wannan rigar zuwa ga yaƙi ko zuwa ga wato wato zuwa ga shi annabi yaqub wa qala yace da shi inna fihi riha inna inna fihi rihuha eh, inna fihi rihuha aka yi ko Eh, rihan ba ha ko inda fihi rihan cewa wato akwai iska wato kanshi fihi a cikinsa wala yulqa wato wala yulqa ba za a jefa shi alamu bitalan bisa wanda aka wato jarraba da wani wata musiba ba illa ubiya sai wato sai an bashi lafiya eh in dai aka sa mutum wannan riga aka kifa masa ita to shikenan zai warware to fa alquhu ku je ku jefa shi ala wasu habibu bisa fuskar babana ya ci basiran zai zama basiran mai gani wato zai dawo yana gani in ku ya ga ya dawo yana gani ba tun ni ku zo mu bi ahlikum da iyalanku azumi da baki daya
ولما فصلت الحير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون wannan ma fasaratul iru yayin da wannan ayarin wato ya fita daga misra eh wato suka rabu da wato majalisin sarki ma'ana kharajat wato tawagar ta fita min arishin misra daga arishin misra qala abuhu sai babansu ya faɗa shi annabi yaqub yake yake faɗa liman hadara wanda yake a halarce a wurin sa min banihi daga ayansa wa auladihim da yayansu sai ce inni la ajidu riha yusufa ni dai ina jin kanshin yusufa Eh, ai ausalatu ilaihi saba wato iskar saba ita ce ta sadar da wannan kanshin zuwa ga shi yaqubu iznihi ta'ala da iznin Allah ta'ala min basirati salasati ayyamin daga tafiya ta kwana uku au samaniyati ko kuma tafiya kwana takwas au aksar ko mafi yawa daga haka sai ya ce to ni fa ina jin kanshin yusufa lola an tufanni duna ba dan dai za ku ce wato ni wato za za ku wautar da ni ba to lasar dasar daktumuni da kun gaskata ni قالوا تالله إنك لفي ضلالك kadi القديم sai suka ce wa suka gaya masa suka ce wallahi ne kai dai ka tabbata cikin kuskuren ka alkadim da dadde min ifradika nazarcewa ka bi mahabbati cikin sanin yusufa wato wato ka zarce cikin sansa shine har yanzu yake yi maka tasiri waraja alqaihi da kuma kaunar haduwa da shi ala budul adi bayan nisan zamani فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا wannan ma an ji albashir an dinnan za a yi dace yayin da wato shi mai albashir ya zo da riga shi ne yahuda shi ya zo bil kamisi da rigar wa kana kan hamal kamisar dami dama ce shi ne ya ɗau wannan riga ta jini ya kai wa baban ya ce wato kura ta cinye yusufa to shi kenan to da aka zo kuma wannan sai shi to shi tun da shi aka ba wannan riga jini ya kai to shi za a ba kuma riga wannan wacce zai kai ba zai ba wanne zai kai ta ba yana son yadda ya wakanta masa ciki to shi kenan yanzu ya kai masa abin zai faranta masa ciki eh shi ne fa a habba an yi kurihawa sai so ya faranta masa rai kama a hazanahu kamar yadda bakanta masa ya bakanta masa eh to yayin da izo shi kenan alƙahu sai ya jefa alƙamisa rigar alawasu ke fusa fuskarsa fartar da basira sai sai ya dawo yana gani قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ƙara sai annabi ya buga shi shin ban gaya muku cewa ni na san abin da ba ku sani ba dangane da ubangiji ai na san abubuwan da duk ba ku sani ba
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا suka ce ya babanmu ka gafarta mana zunubanmu إنا mu كنا ne خاطئين mun zama masu kuskure قال سوف أستغفر لكم sai ya ربي ce da su sannu zan nema muku gafara daga wurin ubangiji na إنه هو الغفور shi dai الرحيم shi ne mai gafara rahim mai jin kai a kara zalika ya jinkirta wannan addu'a ila sahari zuwa ga lokacin sahur da ya kuna a garba ila lijabati dan ya kasance shi ne mafi kusanci zuwa ga ijaba au ila lailatul juma'a ko kuma ya jinkirtar da addu'a zuwa ga daren juma'a to dan a yi ta ma wato dare ne na ijaba to da aka gama wannan sun matawajjahu ila misira shi kenan sai aka ɗauki annabi yakubu da dukkan iyali sai kuma aka fuskanci tafiya zuwa misira to da suka tafi misira sai aka sanar da annabi yakubu ga sunan tahowa wa kharaja annabi yusuf kai aka sanar da su ga sunan to wa kharaja yusuf sai annabi yusuf ya fito wal akabiru da manyan manyan gwamnatin sa ya tallafihim dan su tare su su haɗu da shi نعم falan ma dakhalu فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله To آمنين yayin da suka shiga gurin annabi yusuf eh, yayin da suka shiga wajen yusufa a tofi madarabati a hemarsa yana hema an kafa hema ana jiran su awe ilaihi abu sai taro iyayensa ma'ana abahu wa ummuhu mahaifinsa da mahaifiyarsa au khalatahu ko kuma ai uwan mahaifiyarsa wa qala lahum yace da su ku shiga misra insha Allah in Allah su ku shiga aminina kuna amintattu fa dakhalu sai suka shiga wajen nasa yusuf a sai annabi yusuf ya zauna a lasari bisa ga wato gadon musa na mulki ya zauna ga yan uwan kuma suna gani ba yadda za su magana ta kare ƙarfa abubuwa ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا shi kenan da ya zauna a kan gadonsa na mulki warafa abawai sai daga iyayen nasa eh, ai ajilasa huma sai zaunar da su ma hu tare da shi alal arshi bisa wato gadon na mulki ya sa wato mahaifin a dama mahaifiyar a hagu wa kharru lahu ai da baban nasa da mahaifiyar da yan uwan nasa da babansa da mahaifiyarsa da yan uwansa duk kharru sai suka mur- suka silmiya sujjadan suna wato masu gaisuwa lahu gare shi su du su da in hina'in sajjada ta sun kuya lawat a jifatin ba ajiye goshi a ƙasa ba wannan Allah kada yake wa eh wa kana tahiyatu wa kana tahiyatuhum wannan gaisuwa ta zama ita ce gaisuwar su fi zalika zaman a wannan zamani وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال sai ya annabi yusuf ya ce ya abace ya babana haza tawilu ruyaya wannan shine mas- fassarar mafarki na min qabl wanda bawakin nan ne tintini wanda nace inni ra'aytu hada ashar kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu min sajidin to ga fassarar ta eh qad Allah rabbi hakan Allah ya sanya ta ta zama hakan gaskiya نعم وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نبغ الشيطان بيني وبين إخوتي soje to shi kenan ya ce to gashi ubangiji ya ya ya sa ta zama gaskiya wa kana hasana bi ubangiji ya yi kyauta ya kyauta sa ilayya gare ni yayin da ya fitar da ni mina sijin daga kurkuku lam yaqul min al-jubbi bai ce Allah ya fitar da shi daga rijiya ba takarruman dan girmamawa ga yan wasa la Allah tahzal wato dan kan iya yan wanda su ji kunya eh din da ya ce na gode wa Allah da ya fito da ni daga rijiya kuma ya zai fito da ni daga kurkuku kaga za su ji kunya shi kenan da yake wato babba ne kuma mai karanci to bai faɗi maganar faɗa a jefa shi a rijiya ba sai ya ce yayin da ubangiji ya fito da ni daga kurkuku waje a bikin kuma ya zo da ku min albadu daga ƙauye min ba da an da zaga shaitanu bai ni wa bai ni himti bayan wato shaitan ya ɓata tsakanina tsakanin yan uwana kaga sai jefa wa shaitan matsala
إن ربي لطيف لما ya يشاء ba dai rabi ubangiji na mai tausasawa ne ga duk abin da ya so إنه هو العليم shi dai الحكيم shine masani bi hauki da halittarsa kuma gwani a cikin aikinsa wa kama inda hu abuhu arba'an wa ishirin na sanata wato baban nasa ya zauna a gurinsa shekara wato ishirin da hudu da ya zo misira sai da ya zauna a gurin yusuf shekara ishirin da hudu ausa ba a asharata sanata ko kuma shekara goma sha bakwai wa kanar muddatu firaqihi wa kanar muddatu firaqihi muddar rabuwar yusuf da annabi yaqubu samaniya asharata wato shekara ta sha takwas sai au arba'in ne ma ko ma shekara wato arba'in ne kai au samanin ne sanata ko ma shekara tamanin aka yi tsakanin su rabuwar su wa darahul mautu to sai mutuwa ta halarto wa annabi yaqubu fa wasa yusuf sai wa annabi yusuf wasiya an yi hamilahu ya dauke shi wa yadfanahu ya binne shi inda abi kusa da babansa fa maza bi nafsihi to da ya rasu sai annabi yusuf ya tafi da kansa wadda fanahu ya binne shi sammata a can cananga sun ma'ada ila misira sannan shi kenan yusuf kuma bayan ya binne mahaifinsa sai da zuwa ga misira wa a kama ba da husa lasan wa ishirin na sanata sai ya zauna bayan rasuwar mahaifin nasa shekara ishirin da uku to wannan matan ma'amurhu yayin da lamarin shi a to yusuf ya cika wa alima kuma ya san annahu la yaduma ba zai dawama ba to ta kannabsu ilal malikin da'imi sai wato zuciyarsa kuma ta yi bege zuwa sarki wanda yake madawami wanda baya karewa kala sai ya ce rabbi ربنا لا تيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث ahami zai ce ya ubangiji ka bani wato mulki eh ka bani mulki daga mulkin kuma ka sanar da ni wato wato fasarar mafarki to kai ne kuma mahalicin sammai da kasai kai ne majibincin duk gyara na fi duniya a duni- a duniya wal akhirati da lahira tawaffani نعم kamatar da ni توفني مسلما وألحقني بالصالحين kamatar da ni ina musulmi kuma ka riskar da ni da mutane na gari min aba'i daga ni- daga iyayena a asha ba da zalika usbu'an bayan wannan annabi yusuf sai ya rayu usbu'an kwana bakwai au aksar ko kuma mafi yawa da kwana bakwai wa mata sai ya mutu wallahu mi'atun wa ishiruna sanatan yana da shekara 120 wata sha hal musriyuna sai musara suka yi koro fi kabrihi a kabarinsa fa ja'aluhu sai suka sanya shi fi sundukin a cikin wato akwatumin marmar na marmar wa dafa nuhu suka binne shi fi alan nil a mafi ɗaukar nil lita ummal barakatu janibaihi dan wato albarka ta game sassan wato nil din fa subhana man lan qida al mulki sarki ya tabbata ga wanda babu karewa ga mulkin sa to duk wannan abin an yi shi an kare annabi yusuf kuma ya ya ya koma ga Allah mhm ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك wancan naka abin ambato daga lamarin yusuf yana daga cikin labarin gaibu ai akhbaru ma gaba labaran abin da ya fuku an kafa gabaran ka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna wahayinsa zuwa gare ka وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون baka zama wato a wajensu ba ma'ana baka zama a gurin su wato ɗan uwan wato annabi yusufu ba lokacin da suka haɗu suke shawarar lamarin su fi kai da yi cikin yi masa makirci ai yayin da suka yi wato himma suka yi niyya wajen wato aikata wato abin da suka aikata da- da yusufu to lokacin ya rasu da lahi ba ka wajen mu muka sanar da kai wahum su kuma a cikin himmar su wahum su yankuruna suna yin makirci suna shirin yin makirci biye da shi ai lam tahdurhum baka halarce su ba fata arifu kissa ta balle ka san kissa su fata kubira biha balle ka bada labari da ita wa inna ma hasala laka ilmuha kada dai ilmin ta ya samu gare ka min jihatul wahayi daga jihar wahayi وما أكثر الناس ولو أردت بمؤمنين yawa yawan dai mutane su ne mutanen maka wato ko da ka yi kuɗi ala imanin bisa wato imanin su to ba su zama ba za su zama mummune ba ba za su zama mummune ba Eh, duk da sai kana son sai sun imani Eh, ba za su zama masu imani ba وما تسألكم عليه من أجر ba ka tambayar su lada alaihi akan wato isar da alkur'ani ladan da ta huzu za ka karbe shi إن هو إلا ذكر ai للعالمين qur'ani bai zama ba sai dai izzatun wa'azi ne lil alamin daga talikai baki daya وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها da yawa dai wato wa- da akwai ayoyi wato dalilai na wato na kudurar ubangiji da kaɗaitakan Allah tabaraka wa ta'ala wato da yawa wannan ayoyin sun kasance fi samata a cikin samayar arda kasai to ya murruna alaiha su mutanen maka suna shuɗewa ma'ana ga wannan ayoyin ayu shahidun ha suna ganinta wato wahum an ha muridun وهم عنها su معرضون suna kau da kai an ha ga biranta ai la ya tafakkaruna ba sa tunani fiya a cikin ta in suka yi tafiye-tafiyen su irin su rilata shi ta wa sai suna ganin ayoyi na al'ummar da aka yi wanda Allah ya halakar da su waɗansu akwai alamar garurrukan wasu kuma babu alamar garurrukan wasu ma har garurrukan duk sun ɓace to amma ba sa izina da wannan وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون kuma mafi yawansu ba sa imani da Allah har su yi ƙiruna yayin da suke yin furci bi annahu khaliq cewa ubangiji shine mahalicci a rasul mai azuta to ba sa imani wato mafi yawansu ba sa imani da Allah sai dai suna wato suna wato masu tara wani tara wani wato wajen ibada da shi yayin sai sun shirku da shi wa nabi ibadul asnam da bautar gumaka wanda za kanu saboda haka kanu suke wata wanda za kanu ya kununa saboda haka kanu suka kasance kununa suna fara fitar da yake cikin talbiyar suna cewa labbai ka la sharika la amsa maka babu abokin tarayya gare ka illa sharika sai abokin tarayya ho laka shi kuma naka ne tamliku da kake mallaka sa wa ma mallaka da abin da ya mallaka ya nuna ha suna nufin wato gumakan nasu eh sun san Allah shine shine wato shine wato mahalicci amma kuma duk da haka suke ɗauko wa'annan gumakan suna haɗa shi da ubangi suna haɗa su da ubangiji su ma suna cewa su ma ababen bautawa ne هل أمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون shin abba afa aminu sun san aminta an ta ce hun gashi tun mai lullubiya ta zo musu ainihin wata musiba ta gishahun da za ta lullube su min azabin lahi daga azabin allah an ta ce hun sa'atu ko kuma sa alkiyama ta zo musu baktatan arabe wa hun bulaye shi runa su ba sa wato hasashe bi wakati tiyani ha da lokacin zuwan ta kabla ko kafin kafin lokacin ya yi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله kulka ce musu hazihi sabiliya wannan wato ita ce tafarki na ko fasara habi kauli ya fasara ta tafarki da ce adu ilallahi ni dai ina kira zuwa ga addinin Allah Allah ba sai ya على zo بصيرتي أنا ومن اتبعني ina kira zuwa ga addinin Allah ala basiratin bisa hujja wa da hatin bayyananniya ni da wanda duk ya bi ni eh da wanda ai amana bi ya imani da ni adabun adabi ne ala ana adabi ne ala ana wato al-mubtada mubtada al-mukhbaru anhu bima qawlu wanda aka yi masa labari da abin da ya gabace shi وقرآن الله sarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan lahu sarki ya tabbata gare shi annu shuraka ga buran ababan tarawa da shi وما أنا من ni ban المشركين zama daga cikin wato mushriki ne masu rike wa kansu lada ba min jumlati sabili aidan mhm.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى wa ba mu aika wato ba mu aika wasu mazaje ba min kablika gabanka ba mu aika kowa ba min kablika gabanka illa rijalan sai dai mazaje yuha da ake yin wahayi ko kuma nuhi eh, bai ko bin nunu ba eh, ko nuhi ko yuha eh, da muke yin wahayi ilaihim zuwa gare su la mala'ikatan ba mala'iku ba eh, ba mu aika wato wata halitta ba gablaka sai dai mazaje ba wanda muka wa manzo muka sai ya tafi ya kira wato sai dai mutane ne wanda mutane irin irinsu muka aika musu wajensu eh, mutane ne muke aika musu su je su gargaɗe su eh, ba mala'iku muka aika musu ba eh, min ahli qura daga ahlin wannan alqarya a amsar ibn ali annahu dan cewa su a alam su ne mafi ilimi wa ahlam mafi hakuri bi khilaf ahli bawadi wato sabanin mutanen ƙauye littafa'ihim saboda wautar su wajen halim da jahilcin su eh, shi ne ubangiji yake nuna duk wanda sun- ya aika wato duk manzannin da ya aika to sai dai ya aika su daga cikin mutanen birni ake samu saboda 'yan birni suna da wayewa kuma suna da wato gogayya ta hulɗa da mutane wato suna da wato nau'i na siyasar rayuwa saɓanin wanda ba 'yan birni ba za ka same su suna da kaushin wato mu'amala haka na mai siru أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم shin yanzu mutanen maka ba su tafiya ba ne fil'arda a cikin ƙasa ba yanzu ruballe su duba ya ƙarshen wato suka gabace su ya kasance ai azar amrin ƙarshen lamarin su min ilakiyin daga halakar da su bi tanzibihim rusulahu daga sarfantar wasu manzanninsu ولدار الآخرة خير للذين اتقوا wallahi gidan lahira shine aljanna khairu shi fa alkhairi ga wanda suka ji tsoron Allah أفلا تعقلون shin yanzu ba ku hankalta bitta'i wal ya'i ta'qiluna wal ta'i wal ya'i ko kuma yaqiluna ko mutanen Makka ba ku hankaltar haza wannan mutum mai nuna balle ku imani حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء hatta har da yayin da wato manzanni suka ɗeba ƙauna wato ga mutanen nasu wazannin suka sakankance su manzannin annahum qad kuzibu su da an sarrafantar da su eh bit tashdidi wato takzi ta takziban la imana ba'dahu sarrafantarwa wanda babu imani bayan sa wa tahmim ko kuma a sauƙaƙa shi ba shadda ai zannal umum wato al'umman sun zaci annar rasul cewa manzannin ukhliqu ko an saba musu ma wu'idu bihi abinda aka yi musu alƙawari da shi min nasara daga nasara to yayin da duk wannan ta faru to ja'ahum nasruna sai kuma wato taimakon namu ya zo yayin da suka ɗeba ƙauna suka ɗeba ƙauna da rashin wato zuwan wato wani taimako to sai kuma ga taimakon namu ya zo fannin ji man na sha sai mu tserar da wanda muka so wato tserarwa duk wanda muke so mu tsere za mu tserar da shi wala yardu ولا يرد بأس بأسنا عن القوم ba المجرمين za a maida wato azaban mu ba an tsawon musulmi ga gurin mutanen da suke musulmai shine mushrikai wato in azaban mu ta zo to ba za a juyar da ita ga baran kansu ba za ta fada musu
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب wato izina ta kasance wato fi fi fi kisasihim ko ko kuma kasasihim ko kisasihim wato cikin kisoshin su an kisoshin manzannin nan akwai izina li ulil albab kuma abuta hankali ما كان حديثا يفتري ma kana hazal qur'an wannan qur'ani bai zama hadisan zance ba yutara da ake kagansa ayyuk talaku da ake halatu wato da ake kagansa ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون walakin sai dai kana ya zama tasdiqan lazim gaskatawa ne ga abin da yake gaba gare shi ai abin da ya sauka qablahu gabansa min al-kazib min al-kutubi ne daga littattafai wa tafsila da kuma bayanin kulli shay'in kowane abu yutaji ilayhi da ake bukatuwa zuwa gare shi bidin a cikin addini wa hudan shi kuma ya zo shari'a ne mai dalalta daga bata wa rahmatan rahama ne da qaumin mu'minin ga mutanen da suke imani khusu bi zikri an keɓance su da amadu lintifa'ihim saboda amfanin su bihi da shi duna gairihim ba wa banda wasu su to wannan shine karshen wato suratu yusuf eh dama tun da muka fara ta nake muku bayan nake cewa akwai abubuwan karatu a ciki masu ɗimbin yawa a wannan kisa na ce ya kamata a- a tara hankali a ji abubuwan da suka faru tun daga farkon sura har zuwa karshen karewar wato magana annabi yusuf in an lura za a ga wato kusan ware ta ma kissar aka yi gaba ɗaya aka yi mata sura guda eh aka yi mata sura guda za a za a samu wato ilimai masu ɗimbin yawa duk da dai an san ko ina a cikin qur'ani ilimi ne to amma ilimin da yake cikin suratu yusuf to wato akwai darussuka masu ɗimbin yawa na rayuwa eh za a gama wato za a ga meye meye rashin amfanin hasada eh wasu illa hasada take yi eh, za a ga cewa shi- shi mai hasada ba da wato wanda yake wa hasada yake gobawa ba, da Allah yake domin nunawa yake kamar Allah bai iya ba ka gani sannan kuma za a ga wato rashin biyayya eh, rashin biyayya eh, domin da da biyayya abinda yan uwa annabi Yusuf suka yi wa mahaifinsu da ba su yi musu ba ka gani sannan bayan wannan za a ga rashin imani tsarara a ciki sun ɗauke annabi yusuf sun tafi da shi bayan sun tafi da shi daddadin shawara ta haɗu cewa kansa kashe shi amma da aka tashi sai aka je aka jefa shi cikin wata tsohuwar rijiya mai zurfi wanda ba a hango ma in ma aka sa abu a ciki ba a hango shi kuma tsohuwar rijiya ce da take da macizai da kunami ba kowanne aka ba mutum za su hallaka shi to aka sake shi aka jefa shi to da rashin da da da- da ya je ya shiga cikin ruwa Allah ya- ya sa bai bai bai bai bai bai fada kan dutse ba ya koma gefe sanda suka yi kiransa sai ya zaci wai za su ji tausayinsa to anan sai kuma wani rashin imanin ya ya daɗa bayyana suka yi nufin su jefa dutse su kwankwatsa kansa ka gani to bayan wannan da aka zo wa'annan matafiya suka zo suka fito da shi a maimakon wato su ma su ga cewa to dai Allah bai kashe bawan Allah nan bari mu kyale shi a sai suka zo suka ce ai bawan mu ne sai suka ce bawan su ne sai suka sai da shi kuma suka karbi kudinsa kuma suka ci a gani suka koma kuma suka yi baban su ƙarya to wannan duk darasi suka ne to duk wannan wato abubuwa da annabi yusuf ya shiga ku duba ƙarshe sai ga su a ƙarƙashinsa sai ga su a ƙarƙashinsa eh aka zo aka sai da shi aka zo a duba ma wato da aka zo misira shi shi ƙiɗifiru a nawa ya saye shi ba zauje na abin ya ba takalmi bai ba da riga sai biyu eh da yan dirhamai ya karɓe shi to aka zo kuma ga shi abubuwan da suka faru tsakaninsa da ita matar wato shi matar azizu misra bayan wannan bayan abin da ya faru a nan allah ya kubutar da shi kuma ya tafi kurkuku ya je zauna a kurkuku yan shekarun da allah ya kaddara masa ya zauna kuma ya fito da ya fito aka nema ma aka yi gudu yace to sai an sai an bayyana bara'asa sai da wato aka zo aka tabbatar da bara'asa sannan ya yadda ya fito da kogo kaga sannan aka zo bayan an aka zo aka bayan an ya fito sannan kuma aka zo aka mallaka masa kasar gaba daya kuma suka dawo suka taho wajensa nema suka zo aka ce ba inda ake awo sai gurin wato azizi azizi misar shi ne mutumin da yake adalci ba ya ƙara kuɗi sai ga su kuma sun taho ƙarshe ma wato da suka yi awon farko suka tashi dawowa ba kuɗin sadaka ya ba su kuma dole suka dawo suka yarda da cewa shi ne yusuf kuma suka zo suka yarda su sun sun ɗau laifin suka yarda da cewa sun yi kuskure sannan kuma aka taho annabi yakubu ya ebo dangi kuma aka zo sai ga su duk abubuwa sun bayyana gaba daya saboda haka wannan karatuttuka ne masu ɗimbin yawa a cikin wannan wato sura suratu yusuf Eh, na farko dai a guji hasada hasada halakar da mutum take Eh, tana halakar da duk abin da ba wani ci gaba a cikinta sannan kakai ƙarya Ha, ai kaga da suka je gun yakubu ai ƙarya suka yi suka kai rigarsa da jini suna kaiwa sai ƙaryar ta bayyana annabi ya kuma ce kai wannan wannan wannan wannan kura da dabara take ya aka yi ta cinye ba ta yaga rigar ba kaga da- mutum da ya ƙarya kan ya bar wajen ma za a iya gane sai Allah ya ba wasu basira ya za su gane ƙarya yake saboda haka ƙarya ba ta da wani shi yasa manzo Allah yake cewa wato wato ayatul munafiqi salasun ayatul munafiqi guda uku ce manzo Allah ya ce idan haddasa kazaba idan yayi magana ya ƙarya to wannan yana daga cikin alamar munafinci duk abin da zaka faɗa ka faɗa abin da wato gaskiya ba ta fitar da kai ba to ƙarya ba za ta fitar ba za ta fitar da kai ba in dai gaskiya ba ta fitar da kai a abu ba to ya za a yi a ce ƙarya ta fitar da kai ko ba wanda ya yi gaskiya bai samu nasara a rayuwa ba in dai kai gaskiya to Allah zai shiga cikin al'amarinka eh so ya ka yan uwa mu lura da abin da ya faru a cikin wannan kisa eh insha Allah za mu samu darasussuka kuma abubuwan da ba a so mu kare su eh mu rika gaskiya a cikin al'amuran mu baki daya Allah ya sa mu dace mun kusa ranar mu yi ne na'am ilallahi fadinsa da ya ce addu'u ilallahi ala basiratin shashin malamai suka ce mai kira zuwa ga Allah wato yana kiran mutane ne bihi da Allah wa mai kira zuwa ga tafarkin ubangiji يدعوهم بنفسه yana kiran su ne bi nafsihi da kansa ولذلك كثرت الإجابة إلى الثاني saboda haka wato yawan amsawa ya yi yawa a wato mai kira na biyun nan da muka faɗa بمشاركته التبع za- saboda tarayyarsa wato saboda ya yi tarayya da wato ya yi tarayya wajen bin ya yi tarayya da waɗanda aka yi kira و- ولا سبيل إلى الدعوة على بصيرة babu tafarki zuwa ga wato da'awa a bisa basira إلا بعد الاتباع sai dai bayan biyayya قولا وفعلا wato وعملا wato kaulan a faɗa wa fi'ilan da aiki wa halan da halin da hali wan natijatu wannan shine natija fa hukiya anna faqihan an yi hakaito wata hikaya cewa wani fakihi qasada ila ziyarati abi muslimin al-maghribi ya yi nufin ya je ya ziyarci abi abi- abi abi muslimin musulmin almagharibi fa sami abu yalhadu bil fil qur'an sai ya ji shi yana kuskure a cikin qur'ani fa qala fi sai ya nafsihi faɗa fi nafsi a cikin zuciyarsa adba sa'i wato hakika wannan wato ɗawainiya ta ta tozarta thumma sallaba asadaini ala al-faqihi to sannan sai ya sallada ya ba da iko wato na wato zakuna guda biyu a- a wajen wannan wato akan wannan shi malami hina kharaja lil wudu'i yayin da ya fito zai alwala وقت التهجد lokacin tahajjudi da dare فهرب الفقيه وساها shikenan wannan fakihi sai ya gudu to an turo masa zakuna guda biyu sai ya gudu ya ihu ودفعهما أبو مسلم sai abin musulmin wato sai ya ije su ثم قال للفقيه sai ya ce da wannan fakihi إن كنت لحنت في القرآن in dai na kasance na yi kuskure a ƙur'ani وقد لحنت في الإيمان sai kuma ka yi kuskure a imaninka فنحن نسعى في تسعيه الباطل mu muna ƙoƙari ne don mu gyara baɗini فيخاف منا المخلوق na فيخاف منا المخلوق waya wato sai abin halitta ya zama ya yi tsoro ya ci tsoron mu وأنتم تسعون في الظاهر ko kuna tafiya ne a zahiri kuna aiki a zahiri وتخافون الخلق kuna tsoron halitta والبصيرة basira kuwa قوة للقلب wato uwa ce ta zuciya المنور بنور القدس abin haskaka da haske na tsarki يرى بها حقائق الأشياء ana ganin wato hakikar abubuwa da ita وبواطنها da kuma wato koyayyunta بمثابة البصر للنفس wato kamar wato a matsayin wato wato ido ga zuciya gani da zuciya يرى به صور الأشياء na'am يرى به صور ana ganin surorin abubuwa bihi da shi وظواهرها wato bayyanannanta وهي التي يسميها الحكماء shi ita ce wadda wato masu malamai suke ambatanta ال- ال- ال- العقلة النظرية al'aqaliyya nazariya aqaliyya ta nazari واعلم alam ka sani أن اتباع الرسول صلى الله عليه cewa وسلم bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama باب النجاة shine kofar tsira وطريق السعادة العظمى shine wato hanya ta wato arziki wanda yake mafi girma قال سهل sa'al bin tusturi yace محب الله على الحقيقة mai san Allah bisa haƙiƙa يكون اقتداؤه في أحواله wato ko- koyi koyinsa zai zama cikin halayensa وأقواله da kuma zantukansa وأفعاله da ayyukansa بالنبي صلى الله عليه نعم.
وسلم بالنبي bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai koyi da annabi ne a komai Hmm. ya kyau kwarai da gaske Eh, don ai mazala shi ne dama alƙibla Eh, duk wanda zai yi in kira za ka yi to kaga shi wancan wato shi zahiri ya amfani da shi ko ya amfani ne da zahiri kuma sai ga shi zahirin ya ya yi kalbu ya juya a kansa Eh, so shi yasa ake cewa a yi husnul zanni ko baka san abu ba to ka zama kana kyakkyawan zato in an ce bawan Allah ba ka kyautata masa zato wai da mazala yake faɗa a hadisi muna ta karanta hadisin nan khaslatani laysa fawqa kuma shay'un min alkhairi husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillahi da biyu biyu ba wanda ya fi su alkhairi ga dan adam kyautatawa Allah zato kyautatawa bayan Allah zato kaga kullum ka kyautatawa bayan Allah zato eh in an ce wannan bawan Allah ne to kai masa kyakkyawan zato kuma za a iya samun kuskure tare da shi tunda ba ma'asumi ba ne ko ai annaba su ne ma'asumai eh su ne ma'asumai amma dan an ce bawan Allah ai za a iya samun wa'ansu tuntuɓe wato za a iya samun gargada a wa'ansu abubuwan eh amma ba wai ba ba ba, ba zarcewa suke ba eh ba sa zarcewa Eh, amma ba za a ce idan an ce wani bawan Allah ne ka ce za ka same shi asumi ne tunda ba annabi ba ne kowa wato zai zai iya kuskure shine kamar yadda nake faɗa nan abu a kamar yadda shi ɗa Hussein yake faɗa a cikin Hamishu Sira yana cewa al-insanu da'ilun mahama azu sagirun mahama kabura eh, mu'arradun lil khati'ati mahama hawala al-ibtida anha wato shi mutum duk girmansa to rawamme ne wato wato duk ya- wato duk duk girmansa karami ne ko eh wato kabirun mahama azu sagirun mahama azu ko sagirun mahama kuma duk girmansa karami ne kuma zai iya bijira ga kuskure mu'arradun lil khati'ati mahama hawala al ibtida duk sanda ya nufi gujewa kuskure zai iya hada wani kuskura tunda ba ma'asumi bane eh to kaga ai wannan bawan Allah ai ba ma'asumi bane eh da ya ji an ce bawan Allah ne sai ya kyautata masa zato eh idan ya ya ga wani wata al'aura sai ya toshe ta eh shi ma sai Allah ya toshe ta sa eh ba dan an ce dan an ce waliyi ne ba za a ce za a ce waliyi ne duk abin da yayi wato wannan abubuwan da yayi duk abin da yayi wato wato duk ba zai yi wani abu da na kuskure ba zai yi ba eh annabawa da suke da wannan wato matsayin suke da wannan daraja eh amma kuma su mahafuzai ne ko mahafuzai ne Ina abu- an yi magana nan kwanan nan ba a yi magana kwanan nan ba nan eh saboda haka kaga wannan yana daga cikin izinin da za a darasin da za a ɗauka Allah ya sa mu dace to ai kamata yi tsaya a nan su malam za su koma ga sun sun zo mu yi karatu da su su Dr. Nazifi daga Bichi a kasi dare a hanya akwai sauran karatu ne muna da sauran hanyoyi ne zuwa ga sauran ba su da yawa ba? za a to mu karasa su
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم Allahu alam bi muradihi bi zalik Allah shine masani da abin nufinsa da wannan harba تلك آيات الكتاب wance annanka ai ha tilka ai hazihi alayatu wa inna ayoyi ayatul kitabi ai ayoyi ne daga alqur'ani idafan nan bi ma'ana min ai ayoyi ne daga cikin alqur'ani والذي أنزل إليك من ربك الحق wallazi unzila ilayka wan abin da aka saukar gare ka min rabbika daga ubangijinka shine alqur'ani alhaqu wato shine tabbatacce gaskiya ce la shakka fihi babu kokonto a cikin sa ولكن أكثر الناس لا يؤمنون sai dai yawa yawan mutane su ne mutanen maka ba sa imani da annabu cewa shi min inda hu min indihi ta'ala da gurin Allah ta'ala yake الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها Allah shine wanda ya daga sammai bigayar amadin ba tare da ginshikai ba eh amadin ginshiki umudin ginshikai ba tare da ginshiki ba tare da hada kuke ganin sa ai al'umudi wato jam'u imadin wa huwa suwanti din shine ginshiki wa huwa sadiqun bi an la imada bi an la imada aslan wato mai gaskiya ne bi an la imada cewa babu wato ginshiki aslan farko haka Allah ya yi ta ba wani ginshiki ba wani abu da ya ci- ya tokare sama kudura ta ubangiji kenan eh sun masawa ثم استوى على العرش aharin sadarin jayansa sai kuma ya daidaita bisa al'ashinsa istuwa an daidaito iliku biyu da yake cancanta da shi وسخر الشمس والقمر ya hore rana da wata كل يجري لأجل مسمى kowanne daga cikinsu yana gudana a cikin falakinsa da ajalin ga ajali musamman abin ambato shine yawan mulkiyamati zai ta gudana har zuwa ranar alkiyama يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah shine wanda yake gwargwaje al'amura ayyakari amra mulkin yana wato hukunta lamarin mulkinsa yufasil ayat yana bayanin ayoyi masu dalala masu shiryawa bisa wato ikonsa la'allakum ko ku ko kuma hakika ku mutanen maka kwa zama kun sakankance bi da kayan rabbikum da haɗuwa da ubangijin ku bilbasa da tashin alkiyama وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا to kun ga wannan ma surar da muka shiga suratul ra'd gashi bayan ubangiji ya yi bayani akan kudurarsa akan wato kaɗaitakarsa wadaniyarsa to sai ga magana tashin alkiyama ta shigo duk sanda ubangiji yana nema yana ta nannata mana tashin alkiyaman nan ba yana nan ba yana nan ba yana nan ba saboda a kudaitar da al'umma su yi aiki ka gani Eh, da yake cewa yi fasulul ayati Eh, yufasilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko Eh, waja'a wa huwa allazi madda al-arda waja'a fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn zai haitu a karshe duk yayi bayanin irin ni'imomin da yayi mu yayi ma al'umma yayi wa halitta Eh, duk wa'annan ni'imomi ne da Allah ya wa halitta ba dai kowa sai dan su bauta masa kuma su san cewa akwai kowanne rana da za a yi hisabi duk abin da Allah ya maka to in abin da in kai kai muƙabala wannan ni'imar da biyayya to ka samu rabo idan kai muƙabala wannan ni'imar da rashin biyayya shi ma kuma ka samu sakamako shine yake cewa su yi- wato shine yake cewa wato lalakum da qa'idat bi kutubi ku sakankance da haɗuwa da ubangijin ku shine bil ba'si ku tashin alkiyama huwa allazi madda al-arna
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا Ah, ubangiji shine wanda ya shimfiɗa ƙasa wajen alafi harawa sai ya halicci kuma duwatsu fiha a cikin ƙasar an jibalar duwatsun su wabita tabbatattu an harin da ƙorami ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين a cikin kowane kuma 'ya'yan itatuwa ji alafi ha zauje ne ya sanya sinfi biyu a cikin ta isnaini guda biyu min kulle nau'in daga kowane nau'i يغشي الليل النهار yana ɗaukar dare ya lullube yini da shi shi ayyukan ɗin laila bi zulmati yin nahara wato yana lullube wato yini da dare bi zulmati da dubin daren sai ya ɗau dubin daren ya rufe ya rufe yini da shi إن في ذلك لآيات wato لقوم يتفكرون ayoyi dalilai a bisa wahadaniyar ubangiji sun tabbata bi zalika cikin wancan naka abun ambato amma ga mutanen da suke wato tunani fi sunnillahi cikin aikin Allah وفي الأرض
bil'um وبالأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان to a cikin da ya kasa akwai kidamun yankuna ai bikamun buguguwa mutalibatun mai sassafawa mutu jawiratun masu wato makotuka da juna ai mutu lasikatin masu damfarar juna akwai mai haɗa yi mu akwai mai daɗin ƙasa wasafin da mai wato wato kanwa kanwa eh, wa wato wakalilin rabi wato da kaɗan ɗin jigawa wa fasiru da mai yawan jigawa wa huwa min dalail qudrati duk wannan yana daga dalilan ikon ubangiji ta alamu da wajen dacin da gonaki min annabin na inabai wa zar'in da shu da shukoki eh, bin rafi adfan ala jannatin wa jarra ala anabin wa kaza qawli wa nakhilun da kuma da binai sinwanu wato wa gairu sinwanu ko sinwanu ajin sinwanu din jam'i ne na sinu wa hiya nakhalat shine da binai wato yajma'uha aslun wahidun wanda asali ɗaya yake tare ta wata tasha'abu furu'uha sannan kuma wato wata sha'abu furu'uha kuma rasanta suke yin daban-daban wa gairar sunwanin da wani wato makaɗaiciya tuska duk kuma ana sh- to tuska تسقي بماء واحد duk ana shayar da su wa'annan gonakin da abin da yake ciki ana shayar da su bi ma'in da ruwa wahidin guda ɗaya ونفضل بعضها على بعض في الكل wani fadilu muna fifita shashin ta wato muna fifita wato shashin wato shashin wani shashi muna fifita wani shashi akan wani ilakali a wajen ci wato za a ga mun fifita wani abu akan wani abu duk ga su sun fito amma mun fifita wani akan wani إن في ذلك لآيات لقوم irin to يعقلون mun fifita wani abu wani a cikinsu a cikin akan wani idan milkafa wasu kuna domin hulun akwai mai daɗi mai zaƙi akwai kuma wato mai tsani eh wa huwa min dalail qudrati wanda dai yana daga cikin dalilan kudurar Allah tabaraka wa ta'ala za ka ga wani zaƙi ne da shi wani ɗaci ne da shi wani kuma bar- barci ne da shi wani tsami ne da shi amma kuma duk da ruwa ɗaya aka shayar da su eh in banda Allah zai maka wannan eh ruwa ɗaya ne duk ka shayar da su kuma ya fito da wato abubuwa masu daɗi a harshe daban-daban eh ko kuma a'a duk shukokin an shuka gero an shuka dawa an shuka shinkafa amma duk da ruwa ɗaya duk aka zo aka shayar da su kuma duk kowanne nau'in sa ne ya fito eh ba a ce ruwan shayarwa wannan daban ba ruwan da aka shayar da wancan daban ba to duk wannan yana wato nuni ne zuwa ga wato dalilin kudurar ubangiji tabaraka ta'ala inna fi zalika almaskur la ayatin liqawmin yaqilun wallahi ayoyi da hujjoji na kudurar ubangiji sun tabbata cikin wancan ka abin ambato amma fa liqawmin ga mutane yaqiluna da suke hankaltar abubuwa ya tadabbaruna suke izina suke gurguje al'amura suke wato lura da irin wato hikima ta ubangiji da halittar da Allah ya yi Allahu a'lam salatul fati uku وهذا الفاتح ربه
Amin.
wallahu sha daya هو الله شاء
wallahu sha daya هو الله شاء
Yan da nake da lura.
wallahu sha daya هو الله شاء
آمين مكان الله جل
wallahu uku هو الله أكبر Wala.
الله سين شيء بركة شيء ولا شيء بركة من الله استوى كامل ثلاثين على آمين.
تلاتين صلاة الفاتحة لا الفاتحين
daga wannan mu na musulunci Allah ya tafi sallah ya sa adalci da salatu fatiha لا الفاتحين tafiyar ma ya kai salatu ya dace salatu ya samu lafiya salatu fatiha آمين لا الفاتحين
Allah ya tsare mu ya tsare ya samu lafiya da rashin samu salatu fatiha لا الفاتحين
آمين Allah ya yi mana wahala Allah ya sa a yi mana shi Allah ya saurare mu salatu fatiha لا الفاتحين
آمين
yaran ma Allah ya shirye su Amin.
salatu fatiha لا الفاتحين آمين آمين wanda ya zama zauna Allah ya biya masa Amin.
bukatun shi salatu fatiha لا الفاتحين
wanda suka aiko neman addu'a Allah ya biya masa Amin.
salatu fatiha لا الفاتحين
آمين آمين shiga tallafi da suka zo daga musu yadda suka zo lafiya Allah mai da su lafiya ya musu ma da su ya musu albarka salatu fati لا الفاتحين
salatu fati آمين لا الفاتحين salatu fati آمين لا الفاتحين
fatiha da salatu fati فاتحة الفاتحين